أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي شاترا قوة بيو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إد إريه أربعين wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a satin da ya gabata mun tsaya a kan ƙarshen suratul ma'ida a wannan satin da yarda Allah za mu tashi a farkon suratul an'am muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya sa mu yi kyakkyawan karko Allah ya tsare mu da bayan mu Allah ya sanda Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah mu Usman ga dukkan alamu bai samu zuwa ba yayi balaguro ya je gida to na sa tsammanin ya dawo amma ga dukkan alamu tana yiwa ko yana bisa hanya ko kuma gajiya ta lullube shi don haka ya yi tafiya mahaifiyarsa ke jin jiki muna fatan Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba dukkan marasa lafiya na musulmi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون malaman tafsiri suka ce suratul an'am sura ce makkiya in an ce makkiya wadda ta sauka a garin makka mallam mai jalalain ya ce makkiyatun ta sabka a makka illal ayati sai waɗannan ayoyi aya ta biyu da aya ta ashirin da uku da aya ta tis'in da ɗaya da aya ta tis'in da uku da aya ta ɗari da goma sha hudu da aya ta ɗari da arba'in da ɗaya da aya ta ɗari da hamsin da ɗaya da aya ta ɗari da hamsin da biyu da aya ta ɗari da hamsin da uku ya ce waɗannan famadaniyatun wato sun sauka a Madina wa ayatuha adadin ayoyin wannan sura 165 nazalat ba'da al-hijri ta sauka bayan suratul hijr to wannan bayani da malam ya kawo na cewa sai aya kaza sai aya kaza bayani zai zo asar sun nuna cewa suratul an'am a lokaci guda ta sauka da haka wannan kauli kauli ne wanda yake wato mai rauni da'ifi kasancewar sura ta kasance makkiya ko madaniya akwai abinda malamai suka duba ma muna da mazhabobi guda uku in ka duba cikin kutub na ulumul qur'an waɗanda suka kawo wannan mas'ala waɗansu sun kalli wurin da ayoyi suka sabka kenan idan ya zamanto aya ta sauka a makka ko a madina ko ko wurin da ta sauka ya fi kusa da makka ko ya fi kusa da madina yanzu mun ɗauki ta'if ta fi kusa da makka in mun ɗauki tabuka ta fi kusa ga madina sai sun ce waɗannan ayat makiya ne kenan sun kalli abin da ya shafi wuri an gane ko to sai waɗansu malamai kuma suka kalli khita waɗanda aka yi ma magana in aka ce ya ayyuhan nas sai su ce makiya ce domin lokacin kafirai makka su ne suka fi yawa ana magana da su in an ce ya ayyuhan ladina amanu sai su ce madaniya ce saboda wannan lokaci a madina masu imani suke ko ba haka ba sai mazhaba ta uku sai suka kalli wato azzaman shine lokaci dukkan ayoyin da sun ka sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira makkiya ne dukkan ayoyin da suka sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ko da a makka suka sauka to madaniya ne to kuma wannan shine abin da malamai suka tafi akan shi kuma yafi sauki kuma yafi wato saukin tantancewa wani zai iya cewa to menene fa'ida a kawo wannan makki a kawo wannan madani a'a akwai fawaid daban-daban masu yawa daga cikin su in an san waɗanda suka sauka kafin hijira da bayan hijira in ana bida annasikh wal mansukh kaga za a gane nasikh za a gane mansukh sannan kuma daga cikin fa'idodin za a ga hikimar Allah alqur'anul makki yana magana kan aqida da da'awa da tadarrush daga lokaci zuwa lokaci kaga ko wajen da'awa ashe kana buƙatar kasancewa ba lokaci guda bane zaka iya sakan ma mutane ahkam sana yiwa waɗansu ba za su karɓe su ba saboda abin yayi musu yawa ina fata an fahimce ni wannan kuma ɗaya ne ko kaɗan ne daga cikin fawa'id waɗanda malamai suka kawo kuma da nuna cewa musulmi sun kula da alƙur'ani da gaske domin za su kula da wanda ya sauka a wannan da wanda ya sauka a wannan wuri da wanda ya sauka a wannan wuri shi ya sama wani ɗalibi daga cikin ɗalibai a jami'ar islamiyya ta madina ya rubuta doktora akan wannan ya sanya mata suna tahrirul qawl tantance zance fi suwari wal ayatil makkiyati wal madaniyya wato ayoyi da surori waɗanda suke makkiya ne ko madaniya don sura tana iya zamantowa makkiya gaba ɗaya tana iya zamantowa madaniya gaba ɗaya yana yiwa a samu sura makkiya amma waɗansu ayoyi madaniya ne tana yiwa a samu sura madaniya waɗansu ayoyi makkiya ne in mun hankalta mu cewa ba a wuri amma in mun hankalta mu cewa zamani to tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira babu zance a cewa ga aya makkiya ce sai dai mu kalli cewa bayan hijira ta sabka amma wato a makka ina fata an fahimce ni to sai yayi doktora a wannan min suratul kahfi ila akhir suratul nas binciken da ya yi ba dukkan alkur'ani ba sai ɗauki surori daga kaf zuwa nasu dan nan ne matsalar ma take da yawa sau wato rabin alkur'ani da sama bai da yawan tantance irin waɗannan abubuwa tun da zaka iske surorin ba su da yawa da ma ya haɗa ya alkur'ani gaba ɗai da ma ya hutar da ɗalibai wannan ɗalibin sunansa muhammad bin abdulaziz bin abdallah al-falih an gane ko da haka sai mu jira wanda zai mu da sauran bincike ya haɗa dukkan alkur'ani don ka san kowace da dalilai wannan sura makkiya ce ko ko wannan sura madaniya ce ko ko abin da ya haka wannan suratul an'am abinda take karantarwa abinda ake cewa al-mawdu'ur ra'isi abinda take karantarwa shine malamai suke cewa nazalat ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi makka ta sabka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka kafin hijira li naqdi aqa'id shirk don saboda tawarware aƙidodi na shirka waɗanda suka zo suka yi dandazo a cikin garin makka an gane ko wa ibtaliha sannan kuma ta ɓata su an gane ko wa taqriril aqidati sahiha ta tabbatar da aqida wadda take ingantatta wa tarsihiha kuma ta tabbatar da ita domin at tarsih da at taqrir duka yana iya zuwa ma'ana ɗaya an gane ko to shine abin da sura take karantarwa yana da kyau kafin a fara wa'azi ko muhadara a san kan mi za a tattauna to kuma a san sura bi ne ta kumsa in ka kalli littattafan da suke magana kan wannan musamman kutubu tafsirul mawdu'i na suwarul qur'anil karim zaka ga domin akwai tafsirul mawdu'i kala kala amma mafi yawanci wanda suke fi tabbatar da wannan wanda bai magana kan sura kaga dole ya tabbatar da abin da take magana Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi a cikin raddul azhan yana kula da wannan zaka ga ya ce wannan sura ta sabka a ka wuri kaza tana da aya kaza sannan kuma mawdu'u har ra'isi abinda take tattaunawa akan shi ko abinda sura ta fi tattaunawa akan shi shine kaza sannan kuma in ka dubi fi zilalil qur'an na sayyid qutub shi ma rahmatullahi alaihi yana tattaunawa akan wannan mas'ala ya nuna maka ga abinda sura ta fi karantarwa bai hana a samu wadansu abubuwa da suke zuwa a cikin wannan sura ina fata an fahimta suratul an'am asar sun tabbatar da cewa ta sabka ne gaba daya sabani abin da shi mai jilani ya kawo ce banda aya kaza banda aya kaza an sanya mata suna suratul an'am saboda an ambaci al an'am a cikin ta wa min al an'ami hamulatan wa farsha ko ba haka ba dan haka Allah subhanahu wataala ya ambaci suratu sura suratul an'am malamai suke cewa wato tasmiyatu shay'i bi juz'in minhu an sanya mata suna da wani sashen ta domin kalima ta al'am an'am ba ita kadai ta tanzo ba amma sai aka dauki wata kalima aka yi amfani da ita duk da yake kuma malamai suka ce an kalima ta an'am ta zo a cikin waɗansu surori waɗanda ba ita ba ina fata an fahimce ni kamar misali suratul nahl wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun sannan kuma ta zo a cikin suratul mu'minun wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butuniha da sauran wuraren da kalma ta al'am ta zo amma dai sai aka sanya ba wannan sura kaga ba wadancan surorin ba saboda ita ce ta zo ta yi bayani dalla dalla kan hukumce na al'am fiye da wata sura suratul nahl tana magana ne kan ni'imar da a ciki ko ba haka ba suratul mu'minun tana magana kan ni'imar da Allah subhanahu wataala amma wannan tana bayani kan aqida akan wadda mutanen jahiliya jahiliya suke akanta ina fata an fahimta sannan malamai suke cewa akwai munasaba tsakanin sura da abin da take karantarwa sura tana karantar da aqida abubuwan da kuma surar ta zo ta yi bayani akan mahawirkinta duka dai warware abin da ba na akida bane sawa'an na itiqadin akwai wanda ya cancanta abota masa wanda ba Allah ba ko ko halattawa da haramtawa wato aiki ne na ubangiji Allah ne ke da ikon wannan ba wani ba sannan kuma malamai suke cewa shine cewa surat za ta bude da nuna Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Ubangiji, an rabu kenan, don ya ce, Alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kaga khalaqa rububiyya ce domin halitta yana daga cikin tauhidi na ar-rububiyya an gane ko sannan bi rabbihim kaga nan ar-rabb kenan to haka kuma ƙarshenta za ta zo ta tabbatar da wannan an gane ko wato kore tabbatar da rububiya da uluhiyya ga Allah da kore abin nan nata abin da kore su ga wani Allah wanda kuma shine ƙarshen surar ta zo kul aghayra Allah abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay ko ba haka ba wala taktibu kullu nafsin illa alaiha kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kaga tauhidi ne na uluhiyya sannan kuma ta buɗe da nuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yi musamman ni'ima ta halitta a ƙarshen ta kuma wato munasaba sai Allah ya liƙe wato da bayani kan cewa an ni'ima akan muminai ko mutane ta hanyar an sanya su khalifa bayan kasa wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard kaga bakara ba haka Allah yayi da ya kawo zancen halitta sai ya kawo zancen khilafa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الخلق والنعمة duk da yake waɗancan ayoyi masu bin juna wannan kuma wato munasaba ce bainal iftitahiyya wal ikhtitam sannan kuma alaƙar da akwai tsakanin suratul ma'ida da kuma suratul an'am tunda munasaba ce suratul ma'ida ta hanyar wato ayar da ta zo ƙarshe shine cewa lillahi mulku samawati wal ardi ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai to ga tafsiri na kudura Allah subhanahu wataala yana daga cikin iko na ubangiji shine halitta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ko ba haka ba to duk abin da zai zo na halitta yana nuna cewa wato tafsiri ne na kudura Allah subhanahu wataala an gane ko shine munasaba kenan duk kudura ta ubangiji da za ta bayyana zai zama to qadirun kinnan tana da ta'alluki gare shi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sannan mawdu'in ta yayi alaka da mawdu'i na suratul ma'ida ta wadansu fuskoki daga ciki shine cewa zancan haramtawa da halattawa ko dabbobi ko abinda ba dabbobi ba an gane ko misali kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب تسيزوا بياني وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يكتب بعد بياني وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون سننكم تشابه تهي حجة سورة المائدة تنا كف حجة لأكن أهل الكتاب كوبا هكبا أهل الكتاب أكن ودنسوا مسألة لتاي مسردي an gane ko da bayanin halayensu cikin shirka laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha qul ya ahli alkitabi la taghlu fi dinikum fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum kaga wannan duk bayani ne akan muhada wato ta ahli alkitab qul ya ahli alkitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil to ita ko suratul an'am ta zo ga bayani ga raddi na mushrikai dan tagariya waɗanda su ba su da malin tasu ina fata an fince ni ita ko zaka za ta kawo kissoshi kan naqdin ta shirkar da suka kawo suka danganta zuwa ga ubangiji wa ja'alu lillahi shuraka aljin wa khalaqahum wa khalaqu lahu banina wa latin bighairi ilm ko baka ba zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil ko ba haka ba qul aghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duka tana muhaja ne kafa hujja ga mushrikai waɗanda suke busu yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba domin surar ta kasance wato sura ce wadda take sura ce makkiya idan muka duba akwai abin da ake kawo fada'il na sura da sunayensa da abin da ya kama da haka kafin mu shiga cikin bayani mafi yawancin surorin alqur'ani ƙarya ta shiga cikin su a hadith waɗanda ake kawo kan falalar sura kaza in ka karanta za ka samu lada kaza to akwai waɗanda sun inganta akwai waɗanda ba su inganta ba to mutane waɗanda ba su da karatu ko kuma jahilai an gane ko suna son irin waɗannan saboda sai an ce yana da falala to sai kaga mutum da an kama hadisi an kawo ba a bincika ba ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai inganta ba sai ya kwasa to wannan kuskure ne yana da kyau a tabbatar da cewa hadisi ya inganta in muka duba Imamu Ahmad a cikin musnad dashi rahimahullahu ta'ala ya kawo riwaya daga wasila ibn al-asqa radiyallahu an sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi na cewa wato utitu makana taurati as-sab'a an bani matsayin at-taura as-sab'a surori guda bakwai na farko at-tiwal wanda akwai sabani cikin su ko a doki tauba da anfal ko kuma a ketara a doki suratu yunus وأعطيت مكان الزبور المئين أنباني wato matsayin zabura almi'in sune surori masu aya ɗari ko abinda bai kai ɗari ba yayi kusa wa utitu makan al-injil al-masani an bani matsayin al-injil al-masani an gane waɗanda tusna qira'atuha ana yawan wato karanta su wa fuddiltu bil mufassal amma an fifita ni da mufassal irin su sabani na malamai akwai tiwal mufassal qisar mufassal da kuma awsat al-mufassal an gane ko waɗanda su ne surori waɗanda suke ba su da tsawo sosai waɗanda suna ɗauka daga suratul qaf waɗanda suna ɗauka daga suratul hujurat sai su rarraba su zuwa ga na tsakiya to wannan hadisin hadisi ne wanda yake ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya kafa hujja da shi amma kuma akwai riwaya daga Imam al-Hakim Imam al-Hakim ya kawo ta a cikin Mustadrak wa daga Jabir dan Abdullah yake cewa nazalat suratul an'am suratul an'am ta sauka sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yayi tasbihi سبحان الله ثم قال يتي شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق واتو أبين دي الركو ونن سورة wadanda suka kawo ta daga cikin mala'iku ma saddal fukuq ufuq abinda ya rufe sararin samaniya an gane ko to wannan riwaya zaka ji su ƴan uwa suna kawo ta ita wannan riwaya ta Jabir bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an yi hattara saboda mi saboda irin abubuwan da ake kawo har yanzu akwai wata riwaya wadda Abu Ubaida da Ibn Durais suka kawo ta imamu tabrani ya kawo ta a cikin littafinsa da ibn al-munzir da ibn mardawai daga ibn abbas an gane ko radiyallahu an yake cewa nazalat suratul an'am bi makkata suratul an'am ta sabka a makka lailan da daddare kaga wannan duka yana nuna ma ga wuri ga lokaci jumlatan lokaci daya kaga wannan zai nuna gaba daya wannan zai nuna maka cewa banda aya kaza banda aya kaza wannan istihadi ne su malamai laha wato haulaha sab'una alfa malikin akwai mala'iku dusu ba in suna kewaye da ita suna sun rakota yaj'aluna bit tasbih suna daga muryarsu suna yin tasbihi in muka dauki wannan riwaya ita karan kanta daga ibnu abbas wasu turku nata basu inganta ba ina fata an fahimce ni to amma da za mu hada ta an gane ko sai muga cewa turuk din daga dukan su in an hada su za su inganta don akwai hadisi na Anas wanda Imam Tabarani ya kawo shi cikin Ausat da kuma Ibn Mardawayh ya kawo shi yake cewa nazalat suratul an'am suratul an'am ta sabka wa ma'aha kawkabun min al mala'ika akwai tauraru ko kuma gungu na mala'iku ko ba haka ba min al mala'ika sadda ma bainal khafiqaini sun rufe abin da ya safi sararin sama lahum zajalun an gane ku bizai suna da wato murya بالتسبيح سنين تسبيح والتقديس سنين واتوتركك دا أبنجي والأرض بهم ترتج أساتنا وتروى وتنا جرجزا سبو رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الله صلى الله عليه وسلم سوى سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وانا أثرنا أنس بي إنجنت با an gane ko to amma in muka kalli riwayoyi waɗanda suka zo bayan waɗannan riwaya ta ibnu abbas ba ta da matsala amma riwaya ta anas tana da matsala ga riwaya ta jabir tana da matsala amma har yanzu akwai riwaya ta ibnu mas'ud akan wannan maudu'i har yanzu kuma akwai riwaya ta ibnu umar akwai riwaya ta asma binti yazid akwai riwaya ta ali ibn abi talib dukkan kan wannan to kaga kuma akwai riwaya daga jabir akwai riwaya daga wato ubay bin ka'ab hadis- wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta zo nan ta zo nan ta zo nan ta zo nan riwaya ta jabir tana da matsala riwaya ta anas tana da matsala amma waɗancan ba su da matsala karara kaga an ka hada ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara kaga wannan sai zama to riwaya ce ingantatta an gane ko wannan bai nuna cewa illa aya kaza da kaza wannan bai inganta ba har yanzu imamu darimi a cikin musnad nasa ya yi riwaya daga umar bin al-khattab yake cewa qala ibn al-khattab ya ce al-an'am suratul an'am min nawajibil qur'an suna daga nawajib an gane ko malamai suke cewa akwai riwaya min najaibil qur'an ko min najaibil qur'an in muka dauki an najaib jam'i ne na najiba ta'rif kishi an najib an gane ko wato in an ce najib shina nufin abin da yake daɗaɗɗe ko kuma mai kima an gane ko amma in muka ɗauke shi wato wanda yake ya tsufa ko ko tun na farko shine wato annawajib amma in muka ɗauki min najaib in muka ɗauki min nawajib sai zaman to daga najaba ne shine abin da yake sabo an gane ko asalin shi daga kwalɗe wato kwalfar abu ne in an ce najabtuhu idan qashartu najabahu inna wato kwalɗe shi ma'ana na ɗebe mishi fata take tare da shi ko kuma in ice ne wannan kwalfa da yake ɗauke da ita an gane ko wa huwa liha'uhu ita ce wato wannan kwalfa mutanen da suke aiki daji sun san ana zuwa ga ice a ɗogo ɓawa don saboda a yi amfani da ita an gane ko kenan suna daga cikin surorin da suka san farko ko kuma suna daga cikin daɗaɗɗun surori masu kima wannan ba ya nuna wasu wasu akwai surar da ba ta da kima ba a'a tafsirul qur'an ana iya samun nassi wanda zai nuna haka in ra'ayi ne yayi wannan shi Umar tunda an ce Umar yace sai an samu nassi amma sashen alqur'ani akwai dalilan su nuna wani ya fi wani kamar yanzu muka dauki suratul ikhlas an nuna tana da falala akan sauran surori suratul fatiha tana da falala akan surori kawai ne yace a to kaga za a ce magana Allah wannan tafi wannan a yan akwai nassi za a tabbatar da wannan in babu za a kauce sannan imamu abdurrazzaq ya yi riwaya daga mujahid mujahid yake cewa nazarat suratul an'am kulluha jumla ta sabka lokaci daya kaga wannan ya saba ma magana Imam Suyuti da cewa illa aya kaza illa aya kaza Imam Mujahid yana daga cikin tabi'in kibaru tabi'in wato dalibi ne da Ibn Abbas yake cewa ya zamna ya tambayi Ibn Abbas ayoyin Alqur'ani wato duk inda yake da matsala so kusan so uku suka yi binciken Alqur'ani tun daga farko har karshe kuma akwai riwaya ta Ubay bin Ka'ab ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nuna cewa suratul an'am ta sabka lokaci daya don haka dai wannan bahasi da ya shafi sura makkiya da sura madaniya bahasi ne mai muhimmanci a cikin ulumul qur'an kuma dole mutumin da yake bayani ya yi kokari ya san shi da kuma ba a sanin shi sai in nasoshi sun inganta a gurguje malamai suna kakkasa alqur'ani kan lokacin sabkasa zuwa ga kallon su abubuwa kaga akwai abin da ma nazala bi makka wanda ya sauka makka ma nazala bil madina wanda ya sauka madina makhtulifa fihi wanda akai sabani an gane ko kenan yanzu na bukata ai bincike a tabbatar da sanadi akwai al-ayatul makkiyya fi suwaril madaniyya a samu ayoyi na makka amma madina suka sabka an gane ko in ya kasance mun dauki bayan hijira ko ko mun dauki lokaci wuri sai ya zamanto wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi abin nan abin nan makka sai ayoyin suka sauka al-ayatul madaniyya fi suwaril makkiyya ayoyi na madina a cikin sura makka in mun dauki uslubi ko ko mun dauki wuri ma nazala bi makka wa hukmuhu madani abin da ya sabka a makka amma hukuncin shi na madina kamar nami kamar abin da ya shafi wato jihadi in mun dauki suratul hajj makkiyya ce to uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu kaga qitalikin nan ba ai umurci wato bai tabbata ba sai a ina sai mi sai a madina akwai ma nazal bil madina wa hukmuhu makki wanda ya sabka a madina amma hukuncin shi yana da alaka ne da mutanen makka suratul mumtahana ta sabka aina ta sabka a madina amma la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin ma yushbihu nuzuluhu al makki fil madani alama ce zaka ga kamar aya ta sabka a madina an gane ko ma yushbihu nuzuluhu al makki yana kama da ayoyin da suka a makka amma madani na to zaka iske shi ma wannan malamai sun tattauna akan shi babu lokaci ma yushbihu nuzuruhu al-madani fil makki wanda a makka yake amma yana kama da na madina ma umila min makka ila madina wanda an ka dauka daga makka aka kai shi madina shi ma zaka iske su ayoyi an dauko su daga makka an kai su a madina ma umila min al-madina min al-madina ila makka wanda aka dauka daga madina zuwa makka ma nazala laylan wa ma nazala naharan wanda ya sabka da dare da wanda ya sabka da rana kaga wannan asar sun nuna cewa suratul al'am ta sabka da daddare ma nazala saifan wa ma nazala shika'an wanda ya sabka lokacin zafi da lokacin wato sanyi ma nazala fil hadar wanda kuma ya sabka fil hadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi balaguro ba wa ma nazala fil safar da wanda ya sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana akan balaguro Sheikh Manna Khalil Qattan a cikin ulumul Qur'an ya kawo cewa surori madaniya wanda aka yi ittifaki a kansu ko aka yi kusan ittifaki a kansu sura ne guda ashirin suratul baqara ali imran nisa ma'ida anfal tauba nur ahzab muhammad al-fath hujurat al-hadith al-mujadala ko al-mujadila al-hashr al-mumtahina ko al-mumtahana al-jumu'a al-munafiqun at-talaq at-tahrim an-nasr sannan kuma akwai surorin da aka yi ikhtilafi suratul fatiha suna ganin tasu kamar da madina ar-ra'd akwai sabani ar-rahman akwai sabani maka ko madina as-saf akwai sabani at-taghabun akwai sabani at-taqfif suratul mutaffifin al-qadr al-bayyina lam yakun alladhina kafaru az-zalzala idha zulzila al-ikhlas qul huwallahu ahad al-falaq qul a'udhu bi rabbil falaq an-nas qul a'udhu bi rabbin nas amma zance mafi inganci da falak da nasu sun sabka a Madina don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a Madina ina fatan an fahimta to wannan shine abin da ya shafi wato ma'rifat abin nan surorin da bamu kawo ba guda 82 su kuma wannan makkiya ne wannan bahasi ne da ya shafi ulumul qur'an kuma bai yiwa a cikin tafsirin alqur'ani ai ta tafiya haka ba a yi bayanin matsalolin da suke da alaka da alqur'ani ba don ana iya samun matsaloli da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai an gane ko wannan sura suratul an'am tana da ayoyi 165 waɗansu ce ko 166 kalmomin ba su canza wurin tsayawa ne za a iya samun canji don kaka ce to wani ya ƙara a'a ba ƙarawa bane duk kalmomin ɗaya ne tana yiwa wani inda ga aya ce wani sai ga ba aya bace Allah subhanahu wata'ala ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah waɗansu malaman tafsiri suka ce nan alhamdulillah nan ana ba da labari ne an gane ko sai ta zamanto ta tabbata akan labarinta godiya ta tabbata ga Allah waɗansu malamai suka ce a'a da ita da Fatiha duka ɗaya ne domin Fatiha alhamdulillah wato jumla ce khabariya urida biha insha ai qulu alhamdulillah sai waɗansu malamai suka ce a'a to ai tan akwai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ya nuna cewa kamar qulu ku ce tunda akwai maganar bayi ciki amma nan babu maganar bayi sai suka ce to nan bai dace a kaddara kulu ba a'a babu wata matsala shi alqur'ani an sabkar da shi don mi don a karanta shi kidan ko tunda an sabkar da shi da a karanta shi ana iya kaddara farkon kowace sura kulu ku faɗa an gane ko alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah surori guda biyar suka bude da wannan jumla fatiha ta bude alhamdulillahi rabbil alamin sura ta biyu suratul an'am ga munan akanta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati والنور سورة أكو سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سنة أكو سورة سبع الحمد, لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سنة أكو سورة بير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير waɗannan su ne surori guda biyar da suka buɗe akwai surori guda biyu da suka liƙe kuma da wannan jumla ta alhamdulillahi rabbil alamin daga cikin su akwai suratul safat subhana rabbika wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sura ta biyu cikin suratul zumar ina fata an fahimta wa tara al malaikata hafina min hawli al arsh يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين sannan kuma ta zo a tsakiyar surori da dama daban-daban illa dai abin da kamata mu gani shine cewa wannan kalima ta alhamdu tan maimaita ba wai takraru bane wanda bai da fa'ida saboda waɗanda suke kallon su ta to an maimaita wannan so dai so bi a'a ko ina in ka kalla yana da alaka da wani abu wanda babu shi can wani wuri fatiha alhamdulillahi rabbil alamin tana nuna rububiyya ta ubangiji al'amma nan kuma alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wato yana da alaka da nuna halittar samai da kasai suna daga cikin rububiyya ta ubangiji alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab sabkar da littafi yana nuna rububiyya ta ubangiji kuma da ni'ima ta ubangiji akan bayinsa alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusula fatiris samawati wal ard yayi kama da khalaqas samawati wal ard amma ja'ilil mala'ikati kaga ya saba ma sauran wuraren ja'ala dhulumati wan nur ya saba ma sauran wuraren sannan kuma alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah kaga shi ma wannan zaka iske abin da ya saba ma wannan da haka dole in ka zo ka ji ka ji alhamdu ta zo nan ta zo nan ta zo nan to ka kalli menene munasaba zaka iya samun munasabobi daban-daban wani wuri zaka gane cewa an hankalta ma lokacin da ake gode ma Allah ne ko ba haka ba فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون السماوات والأرض أنكل أنكل وتقول عند أتجودي ما الله أتكن سمينا كسي كوبا كجودي ما الله أنا أدم با كان أنا يي أكسا أنا يي أنغاني كو wato walahu alhamdu fis samawati wal wa ashiyan wa hina tuzhirun ana yi da safe ana yi wato da marece ana yi ma cikin kowane lokaci to kaga shi ne abin da an ka hankalta ma an gane ko sannan kuma in ka kalli wani wuri zaka ga an kawo alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da ake son a bude bayani ana budewa ne da godiyar Allah qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikuna kaga ya kare da wata kissa ne sai ya shiga da iftitah dan ka gane cewa ana bude magana da wato sunan Allah subhanahu wataala sannan kuma wato ana iya kawo wato su alhamdulillah saboda an ci nasara wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulu la yaquluna Allah qul alhamdulillah kaga nan an ci su da hujja an gode ma Allah subhanahu wataala ana iya kawo alhamdulillah saboda tsira an gane ko fa idastawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin yan aljanna yana daga cikin abinda za su yi magana a kan shi in sun shiga aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin yan aljanna bayan sun shiga aljanna za su gode ma Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurur shakur in an kare hukunci za a gode ma Allah wato wa tara almalaikata hafina min hal arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da Allah yayi baiwa za a gode ma Allah alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibar isma'il wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a dan haka yana da kyau ka gane duk in Allah ya ma ni'ima ka gode mawa ka gode ma Allah subhanahu wataala alhamdulillah malaman balaga suka ce akwai wato lugha akwai abin da ake cewa alqalbul makani hamida da madaha to wani lokaci babu bambanci in an ce ya isa da aisa duka ma'anarsu daya ya ɗebe tsammani ya yanke kauna amma an ce alhamdu ya gode madaha ya gode ko ya yi yabo to yabo ba ɗaya da godewa ba shi alhamdu yana nufin ka gode tare da girmamawa madaha kuma tana nufin ka yi yabo amma wani lokacin ta ma baka ganin kimin mutum akwai abin da kake kwaɗayi zuwa gare shi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ko ba haka ba allazi khalaqa samawati wal ard ubangijin da shine ya halicci sammai da kasai allazi nan tana nufin shi kadai domin ana cewa alhamdulillahi khalaqa samawati wal ard to amma allazin nan da Allah yake yawan maimaitawa yana nuna cewa shi kadai yake banta da yin wannan aiki huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine ai cewa huwa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a amma huwa alladhi shi kadai ne yayi haka ina fata an fahimce ni alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard huwa alladhi khalaqakum min tin waye halitta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda yake tarayya da ubangiji khalaqa an gane fi'ili madhi ne yakhluqu yana halitta khalqan halitta ismul maf'ul makhluq amma alqur'ani bai taba cewa makhluq ba saboda ni saboda kalima ce mai nauyi yace makhluq sai dai dauki kalima ta khalq in ba za a kawo makhluq din sai dai kawo shi wato da wata siga yace hadha khalqullahi ai hadha makhluqatillahi ko ko hadhihi makhluqatillah in mun dauki al-lafz ko al-ma'na amma alqur'ani bai wannan ba shi ne suke cewa al'idu kalmomin da alqur'ani yayi amfani da tasiga bai amfani da tasiga ba saboda nauyinta ko ko saboda wannan ita ce tafi dacewa yana daga cikin abinda malaman balaga suke kokarin su nuna muna shi dan haka dai wannan ya nuna Allah subhanahu wataala shi kadai yayi halitta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wato ubangijin da halicci sammai da kasai guda bakwai ko Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna wal ard nan ma wal arda ya halitti kasai domin ba kasa guda bace kasa guda bakwai ne wa min al ardi mithlahunna to kuma in an ce wal arda kace daya to shiddan wa ya halicce su qul illahu khaliqu kulli shay'in dole sai ka da cewa wato guda bakwai din nan Allah ya halicce su yaya Allah ya halicce su Allah ya bayani lokacin da ya halicce su nan sai kai hatara al wawu la tufidu tartib domin nan sai da aka halicci ƙasa sannan aka halicci sama ko ba haka ba qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'il thumma istawa ila as-sama'i kaga ya halicci kasai ya kaddara abin da ke cikin su cikin kwana hudu sannan kuma cikin kwana biyu halittun sammai wannan ya nuna cewa kenan halittar ƙasa ita ta gabaci ta mi ta sama amma shin fitar da ƙasa wal arda ba'da zalika da haha bayan an halitti sammai sannan aka dawo aka shin fitar da ƙasai don mi Allah subhanahu wata'ala ya halitti sammai da ƙasai Allah ya halicce su don saboda a bauta masa don saboda kuma wato a tsaida adalci a bayan ƙasa ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kuma dan gaskiya ba dan wasa ba an gane Allah subhanahu wataala cewa ma khalaqna samawati wal arda wama bainahuma la'ibina dan mi ma khalaqnahuma illa bil haqq wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala dan ku aga wani na zai kyautatar da aiki ba wani na zai aiki mai yawa ba kaga wannan ita ce illa ta halittar sammai da kasai in an ka ce al-ard ƙasa ana yin jam'in shi akan al'araduna in ba an kalta mu jinsi ba ya zama to jam'i kamar yadda ibnu malik ya kawo shi a cikin alfiya ana cewa al'aradi sannan kuma ana cewa al'aradu ana cewa al'urudu duka wannan jam'i ne na ƙasa ɗalibin ilimin kace me addam al'ard sai ce ma ban sani ba to kaji yadda malaman lugu suka ce ana cewa duk wanda ya ce ba a cewa aradi wannan kuskure ne da wato malaman luga musamman Imam Razi a cikin Mukhtar Sihah ya kawo shi a cikin littafin sa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci as-samawati sai zaman to mulhaq ne bi jam'u annahu salim in za a yi mishi nasba za a yi mishi kasra wal arda shi ko wannan wato in za a yi mishi nasba za a yi mishi fatha don ba a cewa wal ardi kaga can samawati domin bai dauka fatha wal arda ya koma a matsayin sa shi ko yana dauka fatha wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci al-zulumat shine wato duffai ko duhwai wan nura kuma da haske to nan ja'ala sai kai hatta tana ɗaukar ma'anoni daban-daban a cikin alqur'ani amma in ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli biyu ta koma bi ma'ana sayyara amma yadda abu bayan shi na wani abu in ta koma ja'ala an gane ko wato tana bukatar maf'uli guda to ta koma khalaqa nan tana nufin khalaqa ya halitta waje al-dhulumati wan nur amma inda ta sayyara ce to zaka iske tana da maf'uli guda biyu ya zamu gane wannan ko ma cikin suratul baqara masalan ya ayyuha an-nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan nan ja'ala ba khalaqa bane ba wai ana nufin ba Allah ya halicce kasa ba ya halicce ta amma daga baya ya mai da ita gare ku shimfiɗa kaga wannan sayyaraha kal firash amma nan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur shi ya halicci adh-dhulumat dufai wan nura da haske kuma halitta duhu ta daga yi halitta haske domin kafin a samu rana kafin a samu wata a halicce su a sanya su kaga wannan lokacin ya akwai duhu mana sabanin nan khalaqa samawati wal ard domin nan al ard ita gabata as samawati adh-dhulumat wan nur malaman tafsiri suka tattauna me yasa aka sanya ma zulumat aka kawo shi jam'i an-nur kuma aka shi mufrad duk cikin alqur'ani wadan suka ce nan az-zulumat saboda duhu nau'i nau'i ne an-nur kuma shin nau'i nau'i wanda suka ce a'a mufrad ne kenan in muka dauki cewa haske guda ne sai wadansu malamai suka ce a'a nurkin haske mu daban-daban ne shi ma amma lafazin az-zulumat ya fi dadin fada da az-zulmu az-zulma shi ko annur ya fi daɗin faɗa da ce al'anwa shi yasa alƙur'ani bai amfani da wannan ba saboda kalmar ita ta fi dacewa shi yasa amfani da ita amma in muka kalli majazi ko kuma abin da yake ghairal hissi az-zulumat sune bata hanyoyi na bata an gane ko annur kuma shine hanya ta gaskiya to hanyoyin bata da kafirci suna da iyaka ba su da iyaka daban-daban suke annur kuma haske hanya ta gaskiya na wace guda ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula kamar da ya tabbata a hadisan da suka zo cikin muslim da Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hanya ya nuna ga hanya ta gaskiya ga kuma kowace hanya tana da waɗanda suke kira zuwa gare ta na halaka in mutum ya kauce ba hanya ta gaskiya ya fada cikin bala'i Allah shi muna tsari wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur Allah shi ya halitta sammai da kasai wani lokaci yace khalaqa yace ja'ala huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha zawjaha amma sai suka ce shi khalaqa an fi kallon cewa tun asali abin bai da alaka da wani abu kaga halitta shi aka daga farko shi ko ja'ala wani lokaci ana nufin an ciro shi daga wani abu can da yace wa ja'ala min hazo da kaga ya halitta adam daga cikin shi halitti matarsa amma kaga ita za a danganta ta zuwa gare shi tana da wato wani alaka far'i ce amma khalaqa zai dauko tun daga farko an kage halitta abu alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun thumma sannan alladhina kafaru waɗanda suka kafirta ko kuma waɗanda na kafirta bi rabbihim game da ubangijinsu ya'diluna suna yin shirka ko suna kaucewa in muka kalli kalima ta al'adlu an gane ko a cikin yaren larabci tana da ma'ana guda biyu in nice adala shine yayi adalci in nice adala shine yayi zalunci ya kafirci shi yasa dole in ka zo ka kalli ina ne ami ake son a ce in an ce adala fil hukmi yayi adalci a cikin hukunci adala anil haqqi ya kauce ma gaskiya adala fulanun bi fulan ya daidaitar da wannan da wannan to rashin sanin wannan zai iya ɗaukaka kaga ma'anar ta yi ishtiraki ka sai ka ɗaukaka ka ma wannan kalima tana iya canzawa ta cikin kowane irin hali aqsata shine yayi adalci qasata yayi zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba ko ba haka ba wa nad'u almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a malaman tafsiri suka yi sabani shi bi rabbihim shin yana da alaka ne da wato ya'diluna ko ko shina da alaka ne da kafaru yaya fasar za ta kasance sun mallazi na kafaru sannan waɗanda na kafirta bayan hujjoji sun tabbata cewa Allah shi kaɗai ya yi halitta ina fata an faice ni kafaru bi rabbihim sun kafirce ma ubangijinsu kenan sai ya zamanto kafaru bi rabbihim dan ya ce ula'ika alladhina kafaru bi rabbihim wa ula'ika al-aghlalu fi a'naqihim wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun kaga sai ya zamanto sun kafirce ma ubangijinsu ya'diluna sun kasance suna kauce ma ubangiji tunda kafirci kauce ma ubangiji ne ina fata an fahimce ni to kaga wannan zaka samu ayoyin da za su nuna maka kafirai wato sun kafirce ma Allah sannan kuma sun kauce an gane ko daga ubangiji waɗansu malamai suka ce a'a wato summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun shi ya'diluna bi rabbihim wato ma'ana ya'diluna daidaitawa ne ثم الذين كفروا يعدلون بربهم سنا دaidaita ubangijinsu da wani abu to wannan kuma suna daidaita shi ta hanyar ibada an gane ko sun sanya ma Allah kishiyoyi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wanda a haka za su yi nadama ranar tashin alkiyama za su gayi da kansu cewa aikin da sun kai sun yi baran barama an gane ko qalu tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin ina fata an fahimce ni kauce ma ayoyin Allah kafaru bi rabbihim sun kauce ya ajiluna sun ƙara kaucewa sun saki hanya ko sun ci gaba shi ko kafaru sun kafirce sai aka shafe in mun kaddara ya ajiluna bi rabbihim suna da ta ubangiji su sai an ka gabatar da bi rabbihim in shi da alaka da ya ajiluna dan saboda a nuna shirka su tare da cewa ubangiji shine ya halicci komai da komai domin akwai abin ban mamaki a bar wanda yayi halitta a bauta ba wanda bai yi halitta ba alqur'ani yayi bayanin wannan ayoyi da dama wato kiyasin hankali ne wanda ya halitta sammai da kasai ya halitta abin da ke cikin su ya halitta dufai ya halitta haske kuma yanzu sai aka zo aka hada wani da shi shin wai ko hankali yana aiki eh alqur'ani duka in ka jiba sai ya kawo abin da Allah subhanahu wataala ce to kuma kaga wai suka hada Allah da shi Allah subhanahu wataala duka cikin suratul baqara wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله bayan shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza kuma sun zo suna shirka da shi afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim shin da Allah sun an sun samu na akwai wata dama da suka gani da wanda ya cutar da kai da wanda bai cutar da kai suna zama ɗaya da wanda ya barkata ma wani abu da wanda bai barkata ma komai ba sun suna zama ɗaya to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi mu na tsari sai Allah subhanahu wataala ce huwa allazi khalaqakum min tin هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون huwa allazi Allah shi kadai domin allazina mun nuna cewa tana rufin hasru huwa allazi da yace huwa khalaqakum min tinin shi ya halice ku amma huwa allazi shi kadai ne khalaqakum min tinin ya halice ku daga ƙasa nan in muka ɗauka nan yana nufin ya halice asalin ku daga ƙasa domin mu ba daga ƙasa aka halice mu ba direct amma asalin mu da ni aka halice shi daga ƙasa annabi Adam alaihi salam yana da kyau a cikin tafsiri sai ka gane wannan na wato ɗaya ne daga cikin atwa na halittar ɗan Adam an gane ko akwai wanda an ka halitta daga ƙasa shine annabi Adam akwai wanda an ka halitta daga ɗan Adam ɗaya ba ta hanyar haihuwa ba ita ce Hawwa'u wa ja'ala minha zawjaha domin ba haihuwa ta yi ba akwai wanda kuma aka halitta wato ta hanyar busa shine annabi Adam amma haihuwa annabi Isa alaihi salam ta hanyar haihuwa ko ba haka ba fanafakhna fihi min ruhina ko fanafakhna fiha min ruhina dukkan su akwai su an gane ko sannan akwai wadanda su ko an ka halicce su ta hanyar wato wato at-tanasul ta hanyar madiyi jini tsoka kaza to a cikin alqur'ani dole in ka ji an ce an halicci dan adam daga ƙasa ko daga tabo ko daga maniyi ko daga kaza ko ya zamanto shi annabi adam ake nufi daga ƙasa shi ɗaya ne bai ba yadda ra'ayi wani dan adam ya ce an halicce shi daga ƙasa banda annabi adam alaihi salam in an ce an halittar mutum daga namiji hawa ne za ta ɗaukan wannan in an ce an halitta da maniyi ko da jini ko da tsoka to mu ko mu za mu ɗaukan wannan domin mu mun ka tashi daga hali zuwa hali ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين mu mu ne ake cewa an halicce mu da kaza to in ka ji ce ya halicci dan adam khalaqal insana min alaqin to nan alaqin kin wani ɗaya ne daga cikin halayen da mun kai zama mu amma annabi adam bai daga ciki kenan in ka ga al insan cikin alqur'ani wani lokacin yana nufin dukkan yan adam na duniya gaba daya an gane ko wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr in yace kuma ya halicci dan adam an gane ni daga ƙasa to kuma annabi adam kawai zai ɗaukan wannan an gane ko in kuma yace tunda yace inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin shi kadai zai dauka daga kasa an gane ko to kuma in yace ya halitta dan adam daga jini ko tsoka ko kaza to mu ne muka tashi daga wani hali zuwa hali daga wani hali zuwa hali yana da kyau dole ka fahimci wannan daga karshen da alqur'ani kace to an ce an halicce mu da kasa a asalin mu aka halitta daga kasa shine annabi adam ya ayyuha nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab mun halicce ku daga kasa kenan mun halicce annabi adam wanda shine asalin ku daga kasa an fahimci wannan da kyau yan uwa saboda abubuwan suna da yawa to dan haka khalaqakum ya halicce ku to dan me Allah bai ce ya halicci annabi adam daga kasa ba sannan ku ya halicce ku daga mani a'a saboda raddi akan masu ganin cewa kafirai suna ganin cewa in an mutu ba za a tashi ba dalili kuma saboda an koma ƙasa ko ba haka nan bane wa qalu a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid wai yanzu in muka koma ƙasa ko ba haka nan bane yanzu shikenan mun rijiddige mun koma ƙasa kuma a sake halittar mu to sai aka tunatar da mu cewa ai daga ƙasan nan aka halicce ku kenan ko in ka koma daga inda aka halicce ka menene matsalar mayarwa sannan kuma lokacin da da babu ka aka halicce ka ba a samu wahala halitta ka ba kuma za samu halitta ka afa ayina bil khalq al awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid wa qalu idza kunna turaban wa aba'una a inna fi khalqin jadid wa yanzu mu bayan mun tuz mun to kasa a to khalaqakum min tin shi Allah shi ya halicce ku daga kasa kenan ta do ku bayan halitta ku ai ba zai yi wahala ba shine dalili thumma qada ajalan sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukumtar da ko ya cika kaza yana iya ɗauka hukuntawa kuma kaza yana iya ɗauka ajali wato cika kaza ajalin Allah ya hukuntar da ajali an gane ko shine ajali wanda yake dan adam kowa in ya kai shi zai mutu kana da lokaci wanda zaka mutu kowa yana da lokaci li kulli ummatin ajal su kansu sammai da kasai suna da lokaci in lokacin yayi za a tahi su wargaje nizamin duniya zai wargaje tun da sama har ƙasa gaba ɗaya idza shamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت su kansu suna tafiya ne daidai adadin da Allah subhanahu ta'ala yake so da an kai kullun yajri li ajalin musamma da an kai inda za su tsaya za su tsaya tak za a canza wani sabon tsari to kaga sun maqada ajalan Allah ya sanya muna ajali wanda na duniya wanda mutum zai ya kare wa ajalun musamman inda da kuma wani ajali na musamman muayyan kenan wanda anka sanya masula ko ko wanda anka tantance shi Allah ya tantance shi inda hu yana can wajensa sai malamai suka ce to a da ajali na farko da ajali na biyu ai suna wajen Allah domin lokacin mutuwa ba wanda ya san shi ko ba haka ba to shi ko wanga ajalin musamman na tashin alkiyama tunda shine ajali na biyu an gane ko shi ma ba wanda ya san shi to me yasa sai shi wancan yace inda hu kuma wannan bai kawo inda hu ba wadansu malamai suka ce to na farko wannan ajali na mutuwa duk da yake mutane ba su yi imani da tashin alkiyama ba ai ka san abokin ka yana mutuwa kuma kowa ya yarda cewa zai mutu tashin ne aka yi sabani to amma shi ajalin mutuwa ana iya sanar da mala'iki a ce mai lokacin mutuwa ya yi amma shi wancan musamman inda hu inda sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a taqulat fis samawati wal ard ba wanda ya santa har yanzu kuma sai in Allah ya so a sani za a sani lokacin da takaito shi sai an kace shi wannan inda hu amma duk da yake wancan ma na mutuwa yana wajen Allah subhanahu wataala a cikin lugar larabci in kana koyon tafsirin alqur'ani ko kawai larabci akwai abin da ake ce ma wato nakira akwai abin da ake kira ma'arifa in an ce nakira shine sunan da bai da alif wal lam kamar a ce rajulun to wannan yana dauka kowa da kowa amma yan ce ar-rajulu ana nufin wani mutum wanda ake nufi an tantance shi to hali guda hudu suke da shi a cikin alqur'ani ko a cikin yaren larabci sanin su yana taimakon ka an gane yanzu misali in suna ya zo wato yana iya zamantowa na kira ta zo kuma na kira ta zo bayan ka kaga sun maqaza ajalan wa ajalun musamman inda to tunda na kira ne to yana nufin wato ba tsaye suke ba mafi yawanci ajali na farko daban na biyu daban an gane ko alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kaga yusra yusra kinnan yusran ne yusran wato sauki biyu amma inda ma al'usri tsanani tsanani biyu sai zamanto da ya zamanto alif da lamun ne ya zo alif da lamun to wancan ɗai ne amma wanda da ya zamanto yusran yusran yana nufin biyu ne an gane ko kenan fil ghalib in sun ka zamanto na kira ne to sai su zamanto sun bambanta fil ghalib in ma'arifa ta biyo bayan ma'arifa iri ɗaya sai ya zamanto mi sai ya zamanto wato sun bambanta amma malamai suka ce to in na kira ta zo sai ma'arifa ta zo to mafi yawancin lokaci waccan na kira ita ce an ma'arifa din إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كنفع كما أرسلنا إلى فرعون رسولا تنا أكو ألف واللام أما إيه هذا إيجا أنك مد العوض فعصى فرعون الرسول كأنا ده ألف واللام شي دي تن وندي وتي أن قال يكون تفيد الأهدية وتفيد الإشارة كأنا يمني تيوا دوتين أما كما إما عرفة تزو سينا كلا تزو وتنا نفسهم سنبان بانتا أما ولي لوكتي سنا إيه زمن توا أيا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا كاغا كان ضربنا للناس في هذا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كاغا الألف واللام معرفة لي من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا كما شيء دين duk da yake kuma wancan ma'arifa ne wannan nashira to yana da kyau ka bambanta wannan saboda ka iya tantance me ake son a ce domin kana son ka fassara maganar ubangiji shi ko fassara maganar ubangiji shine mafi hadari ga dan adam domin in ya zamanto yi ma shugaban ƙasa ƙarya yana da hatsari yi ma sarki ƙarya yana da hatsari yi ma mahaifi ƙarya yana da hatsari yi ma mutum ƙarya kowane ne ma abu ne wanda yake bai dace ba zalunci ne to ina ga yi ma ubangijin sammai da ƙasai ƙarya abu ne mai girma amma imami ne mutane suke so suna menene mutane mutane suke bukata a ji su suna wa'azi gidan radio a ji suna wa'azi gidan tele ko tv ko ba haka ba a san wane mufassir ne yana tafsiri a masallaci kaza shi ne abin da suke bukata shi yasa kowa ma ya zama mufassir dan watan azumi ya kama baka iya lissafa wuraren da ake tafsiri wani wuri ka zo ka iske mutum daya wani wuri ka zo ka iske mutum biyu wani shi dai a ce yana yi ba su iya hankuri ya zamanto waɗanda an kasan sun cancanta a zaɓi wuri biyar ko goma ga gari ko abin da ya kama da haka ko ko a zaɓi malaman da suka cancanta saboda ba su faɗar abin da su waɗancan suke so to ba su ba su biya musu an gane ko malamin da zai tsaya faɗi gaskiya in ba isa abu ba a biya musu ba wanda zai biya mai gidan rediyo ya yi wa'azi amma kuma waɗancan masu ɓanna a yi sai a yarda a ce demokrasi ake ko a je fasara alkur'ani sun yarda a gaya ma Allah gobe ko ba haka ba shi ko wannan ya biya ma wannan ya je ya ɓanna saboda malamin shi ne yana karkashin sa abin da yake so yake bi wannan ya biya ma wannan wannan ya biya ma wannan ka je ka ce alhaji wani yana kaza haramun ne ka je ka ce a wani kaza yana ina na za a ce masa wallahi ba za mu ci nasara da wannan ba Allah subhanahu wataala ya gane da mu wa ajalun musamman inda akwai wani ajali musamman wanda yake mu'ayyan tantantacce wato indahu yana wajen Allah Allah ya san shi thumma antum tamtarun sannan duk da haka kuna yin shakka bayan wannan kuna shakka akan cewa Allah zai wato mayar da ku tamtaruna daga imtara ne wato idan shakka fil amri in yayi shakka fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra mawqus shine thumma antum tamtarun sannan ku kafirai kuna shakka dan masu imani ba sa yin shakka mumini yana yin imani yayi yaqini an gane ko ko da ka ji zanna ta zo a wani wuri tana nufin yaqini allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ay ayqanu annahum mulaqu rabbihim amma kafirai su ne suke zato wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a in nadhunnu illa dhannan to da wanda zannu da wancan zannu ba dai bane aka maka Allah wallahi kai hatta raga ka je dukkan alqur'ani bugu guda allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah mai imani ake zai zato ya haɗu da Allah saboda wasa da ayoyin alkur'ani za ka iske sai ka iske mutum ya ɗaukan makanshi abin nan kayan da bai san yadda zai ya ɗauka su ba to in ka duba shine duka Allah yana kawo wa summa summa summa saboda ya nuna maka nisan ta su daga gaskiya kaga yace khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur wannan ayya isa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajalan duk wannan kuma tana nuna ba kowanne daga cikinsu ya isa ya nuna musu cewa su yi imani wa ajalun musamman inda kai duk da wannan tsaya kaji summa antum tamtaruna duk da haka dai al istib'ad fil istib'ad su kawo wannan su ƙara yin nisa kamar yadda Sheikh Abdullah bin Fodiyo ya faɗa a cikin Diya'u Ta'wil fi ma'ani tanzil akwai sauran lokaci malam Allah ran makaranta aya ta karshe sai mu rufe da ita
وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون wannan aya tana da alaka da aqida kuma tana da bayanai da dama ba za mu iya samun fassara ta ba don bayanan da a cikin ta suna da yawa amma za mu abin nan mayar da lokaci sai zuwa gobe in Allah ya kai mu da rai muna cikin masu rai insha Allah rabbul alamin wai sati mai zuwa nake son cewa ba cikin Ramadan muke ba shi in Allah ya so za mu ci gaba da tafsiri Allah ran ya karanta wa huwa Allahu fis samawati wal ardi yadda wace wa fil ardi alqur'ani ko harafi guda kan manta za a gane an gane hafizin alqur'ani ne amma ba mamaki bane ya kuskure malami yana kuskure alaran na kuskure mu muna yin kuskure mun yarda mu da bai ne mu mu ce ba mu kuskure ba wanda yace bai yin kuskure kuma shi ya zan Allah dan Allah ne an ba yin kuskure abinda muka faɗa ya zama tole dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh